شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha bakwai ga watan Ramadan, hijira dubu da ɗari hudu da arba'in, wanda ya zo ashirin da uku ga watan biyar dubu biyu da sha tara. Za mu koma kaɗan aya ta ɗari da talatin da bakwai aya ɗaya baya, na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, fa'in amanu idan sun yi imani bi misli da kwatankwacin ko misalin ma amantum bihi irin abin da kuka yi imani da shi ku musulmi faƙaji ta dau, to a lokacin sun shiryu sun zama akan tafarki madaidaici. Wa in tawallau idan suka ba da baya suka bijire fa inna ma hum fi shiqaq sun kasance kadai a cikin sabani sun kasance a cikin rikici fa sayakfikahumullah da sannu Allah zai tsare maka makircin su da kutungwilar su da zagon kasar su da makarkashiyar su Allah zai kare ka alaysa Allahu bikafin abdahu ba Allah ne mai isarwa bawansa ba, wa huwa sami'u, Allah shi ne mai ji, al'alimu mai cikakken sani. Wannan aya da muka karanta mun ce ta ƙunshi darussa masu tarin yawa. Darasi na farko an nuna mana mahimmancin imani kwatankwacin irin imanin da annabi ya yi da sahabbai. da ka jin mai son ya gane kyan aƙidarsa ko ya gane kyan ibadarsa ko ya gane kyan mu'amalarsa ko ya gane kyawawan halayensa masu kyau ne to ya kwatanta su ya auna su da irin abin da annabi yake kai shi da sahabbansa ma ana alaihi yauma wa ashabi wanda yake kan irin abin da nake kai da ni da sahabbaina da haka Allah ta'ala ya ƙalubalanci Yahudu waɗanda suka yi ta faɗan maganganu daga cikin maganganunsu Allah ya hakaito mana kusan guda hudu magana ta farko wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum yahudu da nasara suka ce mu ne ƴaƴan Allah mu Allah ya fi so Allah ya ce to ba su amsa idan ku ’ya'yan Allah ne, ku Allah ya fi so, me yasa Allah yake muku azaba? Ai, tunda ku ’ya'yansa ne, kuma ku ya fi so, to dan me zai taimaku muku azaba ya mai da wasu birrai ya mai da wasu aladu ya tsine ma wasu ya la'anci wasu ya turo makiya su dankara wasu su kashe wasu su fatattaki wasu su kori wasu me yasa ya ce muku irin wannan a tsawon tarihi kaga amsa shine ba masoyansa bane ku kuma Allah ba shi da ƴaƴa balle ku zama ƴaƴansa sannan na biyu sun yi munazara tsakanin yahudu da nasara wa qalat yahudu laysat nasara ala shay'in wa qalat nasara laysat yahudu ala shay'in Allah ya ce wa hum yatluna alkitab Yahudawa sun ce nasara ba sa kan addini na gaskiya nasara sun ce yahudu ba sa kan addini na gaskiya to kowa kuma yana karanta littafi ya san akwai wani abu na gaskiya a cikin littafin ɗayan akwai wani abu na gaskiya a littafin ɗayan wanda dukkaninsu suka sabawa dalilin kawo wannan rikicin kenan sannan Allah ta'ala ya gaya mana abu na uku shine sun ce wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara yahudi sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi nasara sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba nasare sai Allah ce tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah ya ce wannan gurin su ne kawai ku kawo hujja akan haka in kuna da gaskiya sannan magana ta hudu Allah ta'ala ce sun ce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikeen yahudu sun ce ku zama yahudawa shine za ku zama shiryayyu nasara sun ce ku zama nasara a aqidaku ku zama nasara a ibadarku ku zama nasara a mu'amalarku ku zama nasara a halayenku ku zama nasara a siyasarku, ku zama nasara a tattalin arzikinku, ku zama nasara a cikin zamantakewarku da iyalanku ta hatadu, to lokacin ne kuka waye kuka zama shiryayyu, kuka zama ‘yan birni, kuka san zamani. Wai duk abin da aka kawo na Yahudu in ba ka yi, sai a dinga ganin ka ba kware, a dinga girganin ka ba gidaje, a dinga gidanka wani sakarai, wani wanda bai san inda duniya ta sa gaba ba. An ɗauka Yahudanci da Nasaranci shine zamananci kuma shine wayewa kuma shine birnantaka abinda aka fassara kenan muku a gurinmu yin imani da Allah da manzansa shine wayewa sai kuma kai karatun addini kai karatun zamani shi karatun addini dan ka shiga aljanna shi kuma karatun zamani dan ka samu sana'a amfanin karatun zamani mai sana'a ka yi karatu ka samu sana'a ka samu aikin yi ka ci halal shi kuma karatun addini ka san Allah ka san annabi ka san musulunci ka san yadda zaka bauta wa Allah in ka je lahira an tambaye ka man rabbuka injiniya ne kai aka ce man rabbuka lauya ne kai aka ce man rabbuka ha likita ne kai aka ce man rabbuka to kaga in baka yi irin karatun man rabbukan ba fa anan fa magana allura ba za ta cece ka ba maganan ni injiniya ne ko ni lauya ne ko ni waye ba zai taimake ka ba a nan abin da zai taimake ka a nan man rabbuka ka ce rabbi Allah wa man nabiyuka ka ce nabi Muhammad wa ma dinuka ka ce dinil Islam to ka ka ci moriyar duniya ka ci moriyar lahira shi yasa muke muke kira da ayi karatun addini a hada shi da na zamani abin da zamani ya kawo mu karɓa idan bai saba musulunci ba wanda ya saba musuluncin a ciki mu tantance gurin mu yaɗe shi sai mu cire gurin inda ya ɗan gurɓace ɗin sai a yanke iya gurin da ya gurɓacen a wurgar eh abinci ne aka kama kana jin yunwa wani ɓangaren ya lalace wani ɓangaren yana da kyau me za ka yi sai ka yanke gurin da ya gurɓacen ka reɗe shi ka wurgar sai ka ɗauki ɓangaren da yake da amfanin sai ka yi amfani da shi. Da haka waɗannan Allah ta'ala ya ba su amsa ya ce in amanu idan sun yi imani bi misli da kwatankwacin ma amantun bihi abinda kuka yi imani da shi kun ga ashe abinda ake kiran mutum a matakin farko shine yayi imani allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun abinda ake nema shine matakin farko imani fa in amanu idan sun yi imani malamai sun kawo matsaloli guda biyar dangane ga imani suka ce ka san ma'anar kalman imani lughatan ma'anan karman imani a tsagwaron harshen larabci mai take nufi suka ce tana ɗaukan ma'anoni guda uku shi ka lafazin amana idan ya zo a gabansa akwai ba to yana nufin gasgatawa a yana nufin amincewar zuciya idan gabansa ya zo da lamun to ma'anarsa yana nufin gasgatawa idan gabansa ya zo babu lamun babu ba'un to ma'anarsa shine kwanciyar hankali da nutsuwa duka waɗannan kuma sun zo a cikin alkur'ani ma'anarsa ta luga Allah ce wa minhum allazina wa minhum yaquluna huwa uzun qul uzun khairul lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina kun ga an bambanta tsakanin amana billahi da kuma lil mu'minin yu'minu billahi wa yu'minu bil mu'minin lil mu'minin lil mu'minin wato yayi imani da Allah kuma ya gasgata mu'minai ya gasgata su can suka ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin baka kasance zaka yadda da mu ba zaka gasgata mu ba ko da mun kasance ko masu gaskiyar balle ma kuma ba gaskiyar sannan kuma inda yazo babu lamun din babu ba'un din a cikin suratu quraish da Allah ta'ala ce falyabudu rabba hazal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum amanahum min khawf ya amintar da su daga tsoro kaga kenan amana idan babu lamun babu ba'un a gabansa yana nufin amincewa daga tsoro idan akwai ba'un a gabansa yana nufin gasgatawa tare da aiki gasgatawar zuciya da gasgatawar wato aiki da kuma gasgatawar faɗa sai ya haɗa ukun nan sannan yake tabbata imani ba gasgatawa kaɗai ta zuciya ba sai baki ya faɗa sai gaɓai sun aikata zaka kenan ma'anar imani a istilahin malamai yana nufin at-tasdiqul jazim al-mustalzimu lil qabul lil akhbar lil qabul lil ahkam wa tasdiqul akhbar abinda imani yake nufi a fassarar malamai shine duk wani abin da zai sa gasgatawa cikakkiya wacce za ta jawo ka yarda da dukkan labarin da Allah ya bayar ka kuma karbi dukkan hukuncin da Allah ya yi idan mutum ya samu abu biyun nan yarda da hukuncin Allah da gasgata labaran Allah to ya yi imani domin duk abin da ke cikin imani labari ne kai imani da mala'iku kaga labari aka baka akwai su ka yarda kuma ka gasgata kai imani da tafai baka ga littattafan ba shi yasa allazina yu'minuna bil ghaibi mafi yawan abubuwan da aka ce ka yarda da su ka gasgata su ka aminta da su ba irin wanda ka gani da ido bane ba wanda ka shaka da hanci bane ba wanda ka ɗanɗana da baki ba ne, ba wanda ka shaƙa da hanci ba ne, ko ba wanda ka taɓa da hannu ba ne, kawai Allah ka yadda da shi ya ce akwai ka yadda akwai. Amma waɗannan abubuwan guda biyar da ake kiransu alhawasul kham wato ka gani da idonka, in an tambaye ka sai ka ce me na gani da idona. Ko ka ji da kunnanka, in an tambaye ka sai ka ce me na ji da kunne na. ko ka shaƙa da hancinka in an tambaye ka sai suka ce na ji shi da hancina ko ka ɗanɗana da bakinka in an tambaye ka ce na ɗanɗana da bakina ko kuma ka taɓa da hannunka ka ce na taɓa waɗannan su ne hanyoyi da ɗan adam yake tabbatar da abubuwa akwai su ta ɓangaren hawasul kham akwai kuma abubuwan da sun wuce hawasul kham sun koma ilimi da yaƙini a ilmance ka san jirgin da ya yi nisa wanda ba ka jiyo ƙararsa a kunne ka tabbatar yana ƙara a ilmance amma a kunnance ba ka jiyo ƙararsa da me da kunne idan ka hango turare a cikin kwalba a nesa a ilmance turaren can yana da ƙanshi amma a hancance a hanci baka jiyo ƙanshinsa ba ko idan ka hango abinci a ilmance in ka hango shi ya haɗu aga mutum yawun bakinsa yana tsinkewa a ilmance abincin can zai yi daɗi amma kuma a bakance baka ɗanɗana shi da baki ba so da in za ka yadda in har za ka yi hukunci da baki ne to ai baka riga ka ɗanɗana ba amma a ilmance ka yi masa hukunci haka nan kuma in ka hango wuta a ilmance tana da zafi ba sai ka je ka taɓa sannan za ka tabbatar da zafinta ba to ilimi yana gaban waɗannan abubuwan guda biyar sannan yaƙini kuma yana gaban wannan mun je bakin teku a Legas da na ɗaga kaina sai na hango sama da ƙasa ta haɗe can cikin teku abinda idanka zai nuna ma da ruwan nan da saman can sun haɗe saboda ƙarshen iya inda ka hango kenan abinda idanka zai gaya ma tekun can ya haɗe da sama wannan shine abin da ido na ya gaya min kuma ilmance na san ba haka bane tsaban nisa ce kawai ta maida abin haka in ka daga kanka sama zaka ga sama ta koma shuɗiya ba shuɗiya ba ce tsaban nisa ne yasa idanka ya maida ta shuɗiya haka nan ka daga kai ka kalli rana sai ka ganta yan mitsitsiya kamar wacce zaka iya saka ta a cikin diram amma idonka saboda ta masa nisa ya mata hukunci da kankanuwa amma a ilmance rana ta ninka wannan duniyar da muke ciki sau miliyoyi to kaga ai idonka a nan ba za ka gaskata tashi ba dole ilimin ya gabaci idan ko idan jirgi ya zo ya wuce yana ƙara haka toshe kunnanka da ya yi nisan da ya yi nisa sai ka dinga hango shi da ido amma ba ka jin ƙarar to yanzu in za ka yi hukunci da kunnanka me za ka ce jirgin can ya daina ƙara in za ka yi hukunci da iliminka me za ka ce jirgin can yana ƙara to amma kunnanka baya ji sai ka ce eh saboda ya yi wa kunnan nisa akwai kunne yana da iyaka ido yana da iyaka hanci yana da iyaka baki yana da iyaka taɓawa tana da iyaka amma ilimi shi ya fi shi faɗi da yaƙini to da sai aka gina musulunci akan abin da yake na ilimi ne na yaƙini ne na kuma gaskatawa ne da amincewa ba a gina shi akan iya waɗannan abubuwan guda biyar ba waɗanda ake gina al'adu akan su al'adu ake ginawa akan waɗannan ka ji sanyi ka ce ana sanyi ka ji zafi ka ce ana zafi ka ji ɗari ka ce ana ɗari ka ji bazara ka ce ana bazara duk jikinka yana gaya maka canjin yanayin da ake ciki to wata ran ka samu wani ciwon sai ka ga ana zafi kana neman bargo in ka samu wani ciwon kuma sai ka ga ana sanyi kuma kana fifita Allah ya canza ɗabi'ar jikin naka ko a baka abinci mai daɗi ka ji ɗaci an sha ba mutum ruwa ya ce ɗaci ɗaci to kaga in zai hukunci da bakinsa ruwan nan me yake yi ɗaci yake yi amma zai amfani da ilimi sai a ce ciwon ne yasa bakinsa yake ɗaci don haka yake jin ruwan nan da ɗaci abin da nake so nuna mana a nan shine kada mutum ya ɗauka dan bai taɓa ba ko dan bai gani ba ko dan bai ji ba ko dan bai ɗanɗana ba ko dan bai shaƙa ba ya ɗauka babu akwai ba duk abin da baka gani da ido ko baka ɗanɗana da baki ko baka shaƙa da hanci ko baka ji da kunne ko baka taɓa da hannu ya zama babu shi ba akwai shi da yawa ga sunan tili abubuwa ma'anawiya da yawa akwai sunanan tili saboda haka aka gina imani akan wannan to sannan abu mas'ala ta uku shine imani qaulun ne bil lisan amalun ne bil arkan wa atiqadun ne fil jinan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati shaytan imani akwai ayyukan zuciya akwai ayyukan baki akwai ayyukan gabbai kuma imani yana daɗuwa imani yana raguwa sannan matsala ta hudu imani yana da tushe guda shida shine an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadar khairihi wa sharrihi tushen imani guda shida ne shine mutum ya gaskata Allah ya yadda akwai Allah ya yadda da samuwar Allah ya yadda Allah shi kadai yayi halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta ya yadda Allah shi kadai ya cancanci abota masa ya yadda ya amince Allah yana da sunaye yana da sufofi da suka dace suka cancanta da shi ba wanda ya tarayya da shi a cikinsu sannan kuma matsala ta shida mutum ya yadda cewa imani yana da rassa wanda annabi ya faɗi cewa yana da rassa saba'in da ‘yan kai ko sittin da ‘yan kai a wata ruwaya al'imanu bid'un wa saba'una shu'uba wa fi ruwayatin wa sittuna shu'uba a alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imaqatul aza an tariq wal haya'u shu'batun min al iman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imani yana da rassa guda saba'in da ‘yan kai bakwai ko saba'in da bakwai ko da biyar ko da tara bai dai kai saba'in ba bid'u daga bakwai zuwa ƙasa to imani yana da rassa saba'in da kusan bakwai mafi girma a ciki la ilaha illallah mafi ƙanƙanta a cikin rassan nan kaga abin da zai cuci jama'a akan hanya ka tsaya ka ɗauke sannan daga cikin rassan imanin nan akwai kunya kun ga annabi ya faɗi uku ne kawai la ilaha illallah imadatul azan tariq da alhaya'u sai malamai suka ga ai haya'u hali ne ashe duk wani hali mai kyau yana shiga cikin imani imadatul azan tariq taimako ne da kaiwa wani ashe duk wani taimako da zaka ma wani ya amfana khairun nas man yanfa'un nas ashe yana cikin imani sannan la ilaha illallah tauhidi ne kaga an faɗi ka da Allah a wajen la ilaha illallah an faɗi ka da kanka shine alhaya'u sannan an faɗi ka da mutane shine imadatul azaan tsare kenan a cikin rassan imani akwai abin da alaƙarka ne da Allah akwai wanda yake alaƙarka ne da kanka akwai wanda yake alaƙarka ne da mutane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ma'azu ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuliqin hasan anan aka ce annabi ya gaya masa yadda zai kyautata alaka tsakaninsa da Allah shine ittaqillaha ya gaya masa yadda zai kyautata alaka tsakaninsa da kansa shine wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha domin wanda ya san ciwon kansa shine wanda yake yin aikin da zai amfane shi duniya da lahira in ya yi mummuna ya yi kyakkyawa ta goge masa mummunar innal hasanat yuzhibna sayyi'at sanan wa khaliqin nasa bi khuliqin hasanin kai jama da jama'a kyakkyawan zamantakewa wajen alkawari ka cika wajen gaskiya wajen amana wajen ganin girman na sama tausayin na ƙasa zaman lafiya da jama'a da sauran siffofi masu kyau da jama'a suke son masu irin waɗannan siffofin to wannan duk yana cikin imani da haka kenan kun ga wannan imanin ake so su yi irin na sahabbai irin na manzon Allah to da haka wannan aya ta nuna mana mahimmancin imani sannan imani ba zai zama karɓaɓɓe ba sai ya zama daidai da irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ma'ana sai ka bincika yaya annabi ya rayu kai koyi da su yaya sahabbai suka rayu kai koyi da su to a cikin wannan Allah ya ce akwai shirya kenan wanda ya bi annabi to shine shiryayye wa in tu'iuhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin man yuti'i ar-rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza wa in tawallaw in suka bijire wato wanda ya bijire wa koyawar manzon Allah ya bijire wa musulunci fa inna ma hum fi shiqaq waɗannan suna cikin saɓani da haka yana nuna mana shiriya tana cikin bin annabi sallallahu alaihi wasallama da koyarwarsa sannan kuma wanda ya bujire wa koyarwa annabi sawa'un yana cikin musulunci ne ko yana waje to ba zai samu nutsuwa ba ba zai samu kwanciyar hankali ba ba zai samu kuma zaman lafiya da fahimtar juna ba an dinga saɓani kenan da rikici iri-iri a tsakanin jama'a sannan Allah ya ce zai kiyaye annabi zai tsare shi wannan abin an sa masa fil wannan fa saye kati ka humulla fa din nan harfu aqafin ne filin din ana kiransa harfu tanfi ya kafi fi'ilun mudari'un marfu'un bi dhamma al muqaddara ala al ya'i mana min zuhuriha as-siqal wal kaful awwal maf'ulun bihi al-awwal sannan ha na biyu hu maf'ulun bihi as-sani wa bani ala dhammi wal mimu alamatul jam harfun yadullu ala jam'i dhukur wa bani ala dhammi fi mahalli wasmul jalala fa'ilun marfu'un bid dhamma az-zahira ala akhirih anan Allah ya fito karara ya ce shi zai dauki nauyin kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga kowane irin farmaki sawa'un farmaki ne hissi ko kuma farmaki ne ma'anawi farmaki ma'anawi shine waɗanda suka shirya wa annabi kaidi suka shirya masa makaru kamar yadda labidi bin al'asamar yahudi yewa annabi tsafi Allah ya karya tsafin da saukar da falaki da nasi kuma annabi yake karanta falaki da nasi ya shafa a jikinsa da kulhuwallahu in zai kwanta bacci sau uku kamar yadda ya zo hadisin bukhari da muslim daga nana aisha sannan ya tsare shi daga kaidi hissi ta yadda aka zo har gida da nufin za a yi masa ta'addanci Allah ta'ala ya tsare waɗanda suka zo ta'addancin ba su ga annabi ba har ya fita da kuma inda suka bi shi kogon hira nan ma Allah ya tsare annabi sallallahu alaihi wasallama ba su samu garu saur suka je garu saur nan ma Allah ya tsare annabi ba su samu daman ganin sa ba Allah ya ce wa iz yamkuru bikal ladina kafaru ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله يترى النبي أو أن كيدي نمكا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ذاك الله يتري منظر الله صلى الله عليه وسلم بأسام داما كم مسبا كوشم مسبا wadda wacce ta sa masa guba a cikin nama ta bashi ya ci Allah ya tsare shi guban bai kashe shi ba ya kashe abokin da suka ci abincin tare duk wannan tsari ne na Allah fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim والله يعصمك من الناس ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمحل الكافرين أبهلهم رويدا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أليس الله بكاف عبده Allah shi ba shi ne zai tsare bawansa ba ya kiyaye shi ba ya kare shi ba ya masa katangan karfe da makiya to Allah ya ce zan tsare ka kuma ya tsare shin duk makirce makircen banu quraiza da banu qainuqa'a da banu nadir da munafiqun da kuma quraish kuffar dinsu duk Allah bai ba su nasara akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ci dan karan ya amma dai ba su kai shi ƙasa sun hana shi isar da saƙon da Allah ya aiko shi da shi ba sai da ya gama isar da saƙo kaf ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala huwa samiul alim sannan wannan yana nuna mana wato imani da sunayen Allah da siffofinsa Allah ya kira kansa as-sami'u to mu yi imani da wannan suna na Allah as-sami'u asma'ullahi ta'ala kulluha husna asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun أسماء الله تعالى كلها حسنى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها duk sunayen Allah masu kyau ne don haka as-sami'u sunan Allah ne mai ji sannan kuma as-sam'u sifar Allah ce yana ji din sannan kuma muna ganin tasirin jin nasa ta hanyar yadda muke addu'a yake amsawa al-alim Allah mai ilimi ne ilimin Allah mai zurfi ne ilimin Allah ba shi da farko ilimin Allah ba shi da ƙarshe ilimin Allah ya haɗa abin da ya wuce da abin da ake ciki da wanda zai zo ilimin Allah ya haɗa duk abin da ya ɓuya da duk abin da ya bayyana ilimin Allah ta'ala jahilci baya riskarsa mantuwa ba ta riskarsa a hatsa bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada da haka sai mu kira Allah al-alimu mu siffanta shi da silma da sifar ilmu sannan ko mu yi imani cewa ilimin Allah yana da komai da komai yana karkashin sanin Allah ta'ala جعل صبغة الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون
Allah ta'ala ya ce rinin Allah rini an san rini ai muna da wata unguwa a Kano da ake kiranta Marina in ka je zaka tarar da tukwane manya-manya an binne su a ƙasa can shuɗi can kore can fari can yalo can kaza in aka zo da farin kaya ko wata kala kana so a tira shi a rina shi ya koma wata kwala sai a tsoma shi a cikin wannan tukunya wacce take ɗauke da tsimamman tirin wannan irin ko wannan kalar sai kaga ta tire ta rine ta koma wannan kalar to sai Allah ta'ala ce tibghatallah rinin Allah wanda ya shigo addinin Allah ya runu in ka runu ka turu da musulunci ka sha tauhidi ka sha sallah ka sha azumi ka fidda zakka kai aikin haji ka sha tauhidi malam ka sha imani sai kaga ka cire ka koma musulmi da ganin fuskarka simahum fi wujuhihim min asar sujud da an ganka kawai sai a ga simar musulunci a ga alamar imani a ga alamar tauhidi a ga alamar tausayi a ga alamar kankan da kai a ga alamar rahama a ga alamar ganin girman na sama da tausayawa na ƙasa da alamar gaskiya da alamar mutunci da alamar zumunci da martaba iyaye da ƙaunar manzon Allah da bunsa da girmama shi duk sai a ga tasirinsu a rayuwarka to sai ka cire ka cire ka cire ka rine sai ka ga kawai ka zama musulmi aka ce abin da ya sa Allah ya siffanta addininsa da rini amfanin rini guda biyu ne na farko al-luzum na biyu az-zuhur idan an tira ka a cikin tukunyar rini to na farko wannan tirin da aka tira ka da shi zai lazumce ka ma'ana zai kama jikinka sannan na biyu kuma za a gan shi a fili domin riga ka ce fara sai aka je aka sa ta a tukunyar rini aka mai da ita shuɗiya duk wanda ya hango ta daga nesa zai ce me ga shuɗiyar riga sannan wannan shuɗin kuma dangane ga shigarsa jikin wannan farin ya zama me ya zama lazim ya zauna kenan wato so ake musulunci ya zauna a jikinka ka tire ka rine udkhulu fi silmi kafatan udkhulu fi Allah ya ce ku shiga ciki ba wai ku hausa ba ku shiga ciki ka nutse musulunci ba da gefe so ake ka shiga ciki gaba ɗaya ka rine kaka ba ko ɗan yatsanka a waje shiga ciki ka cire ka rine to wannan rinewar da kai kaga ta zame maka jiki sannan kuma za a ga alamar ta a fili shine za a ga kana sallah za a ga kana azumi za a ga kana fidda zakka za a ga kana aikin haji ka tafi haji ka je umara iyayenka za su ga cewa lalle ka turu da musulunci domin babanka da babanka ba za su yi kuka da kai cewa kai ɗa ne na gari ba za su yi kuka da kai kangararre ba ne saboda ka turu da sanin haƙƙin iyaye matarka ba za ta yi kuka da kai ba saboda ka turu da sanin haƙƙin iyali cinta da shanta da suturarta da maganinta da iliminta da gurin kwananta da haƙƙin mu'amalarta na aure da sakan mata fuska a yi murmushi a yi dariya a yi wasa da ita duk za ta ga wannan a tasirin turuwar da kai da musulunci ‘ya'yanka ba za su yi kuka da kai a matsayin uba kangararre ba, za su ga sun yi sa'ar uba wanda ya ciru da musulunci yana ƙoƙarin gina ‘ya'yansa shi ma a kai. Maƙotanka ba za su yi kuka da kai ba, saboda ka tire a cikin musulunci, za su ga tasirin musuluncinka a wajen maƙotakarka ba ka cutar da maƙoci. Haka ‘yan uwanka da danginka ba za su ga cutarwa a gare ka ba, saboda ka turu a musulunci, kana da haƙƙin zumunta. Maƙotanka abokanka, ‘yan uwanka, kai ko dabba ce ta zauna tare da kai sai ta amfana da turuwarka da musulunci, to da kasan musulunci ya hana cutar da dabba, ya hana cutar da ƙwari, ya hana kai hatta bishiyar gidanka sai ta san cewa kai musulmin kirki ne domin za ka dinga bata ruwa don ta yi toho. domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana ladan wanda ya dasa bishiya mutum ya ci ko mutum ya sha ko mutum ya zauna a inuwa ya sha inuwarta duk akwai lada saboda haka wanda ya turu da sibghatallah wato ya runu shi sa Allah ya ce rinin Allah wa yake rina ka ka zama haka Allah shi yake rina mutum ya zama cikakken musulmi ya zama cikakken mumini ya zama cikakken mai insani ya zama cikakken mutumin kirki saboda an rina ka da rinin musulunci wa man ahsanu min Allah sibgha wane ne yafi Allah kyautatawa a wajen rini wa zai rina ka ka zama mutumin kirki ya canza ka daga kangararre ka zama mutumin kirki ku duba yadda Allah ya rina sahabbai mutanen da suke kisan kai suke kashe juna suke kwace suke fashi suke shan giya suke binne 'ya'yansu da rai suke bauta wa gunki 360 amma ɗan ƙanƙanin lokaci da suka karɓi musulunci sai ga sun dawo 'yan uwan juna fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana sai ka ji mutum ya ce ya kai baƙona ka zo gidana ina da mata baka da mata ina da gida baka da gida ina da shago a kasuwa baka da shi don haka za mu raba duk abin da na mallaka biyu ka ɗauki rabi in ɗauki rabi mata na biyu su leƙo ka zaɓa uwar gida kake so ko amarya nuna ta in ka nuna ta sai in sake ta sai ta yi idda sai ka aura ka zo in baka ɗaki kara makalla ya turu ya rumi ne kai ma da ka runi irin runuwarsa da ka turu irin turuwarsa za ka iya haka to ba abin mamaki ba ne in imanin kai kai kai haka amma ba za a zarge ka ba in baka yi ba don imani imani aji aji ne kilas kilas ne akwai yan sakan kilas akwai yan fast kilas akwai yan lower kilas akwai yan kaza kaza kaza haka haka za a yi ta tafiya kasa kasa kasa kasa sama sama sama kasa kasa kasa to ba matsala idan ka runu da runuwar imani ko ka turu da turuwar imani to shine sannan akwai wanda ya ce ma shi kuma abokinsa sai ya ce duk masu kuɗi su fito da kuɗinsu a haɗa a raba a haɗa a raba wai ina ma za a yi haka a gombe ko za a yi haka a kano a ce mai martaba sarki na gombe ko na kano ko na bauchi ko na kaza ce yana gayyata duk masu kuɗin garin da masu ma'aikata da 'yan kasuwa da malamai kowa ya faɗa akawun ɗinsa nawa ne a ciki a tattara gaba ɗaya a haɗa a layi a raba mai miliyan ɗari mai miliyan dubu mai miliyan ɗaya mai kwabo ɗaya mai naira ɗaya mai sile ɗaya mai a haɗa a raba wannan imaninsu ne ya tira su suka kai haka abu musa da ash'ari idan suna halin tafiya sai su ce in guzirin wasu ya ƙare sai a ce ko ya fito da nasa a raba haka in suna gida suka fahimci wasu sun shiga halin kakanika ba su da hali wasu na da hali da yawa wasu na da matsakaicin hali wasu kuma suna cikin mawuyacin hali sai a haɗa abin da aka mallaka guri guda a raba wanda ya kai wannan matsayin ai ya turu ya runu na'am yawa sibghatallah wa man ahsana min Allah sibgha wa nahnu lahu abidun wa nahnu lahu abidun mu ga Allah kadai masu ibada ne kun ga anan an gaya mana rini shine addini ba wai ana nufin rina riga ba a'a a rina ka a cikin addini ka turu da san Allah da girmama Allah da kwaɗayin rahamar Allah da tsoron ibadar Allah da da kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah ka runu a cikin san manzon Allah da girmama manzon Allah da biyayya ga manzon Allah ka runu a cikin aqida ta sunna ka sha sunna malam tun daga tsakiyar kanka har karkashin kafa ka sunna ce kamar yadda wani sahabi aka ce wa ya yarda annabi ya ce a yace wannan imani tun daga tsakiyar kansa har kafarsa a cike yake fal da imani amma rubin yasir da ya ci duka ya sha wahala aka ce ya fita musulunci sai ce ya fita ka zo aka ce annabi ya fita yace bai fita ba wahala ya sha ya faɗa haka amma imani yana nan a zuciyarsa man illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda aka yi masa dole aka ce ya faɗi kalmar kafirci dole ya faɗa amma a zuciyarsa ba haka yake nufi ba wannan Allah ya kare ya ce ban da shi kun ga wannan shine wa nahnu lahu abiduna mu ga Allah kadai masu ibada ne anan a nahnu mu musuwa mu musulmi musuwa mu masu bin manzon Allah mu suwa mu waɗanda muka yi imani da Allah muka yi imani da manzo Allah muka yi imani da ranar lahira muka yi imani da annabi Musa da Attaura annabi Isa da Injila annabi Dauda da Zabura muka yi imani da dukkan annabawa ga baki ɗaya da dukkan mala'iku da dukkan littattafai da ranar lahira da kaddara dukkan kaddarar kaka imani da ka guda biyu ce kaddarar in ka yadda da ɗaya baka yadda da ɗaya ba akwai matsala akwai kaddara mai daɗi akwai mara daɗi idan Allah ya ba mu sai mu gode in ya jarabce mu mu yi haƙuri ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له mumini kadai shine yake shiga hali biyu ba za a gane ba idan mumini ya samu ya san daga Allah ne sai ya ci ya sha ya yi sutura ya magani ya yi katuwan mota kuma ya kwanta a baya a buga masa AC malam yana shan AC ya yi katon gida malam ya zabga kaya masu tsada ya ci abinci ya sha ya sadaka ya kyauta ya fidda zakka ya tafi ya yi haji ya umara ya ma kwashi jama'a biya musu umara jirgi guda a ji a ta cin arzikin Allah to ranar da babu fa sai gan shi akan keke yana tafiya ya ce Allahu akbar kaga Allah sarki wallahi shi ne da a mota yanzu gashi a keke sai ce kai ma Allah sarki wanda ya sa na a mota shi ya da da ni keke lokacin da ya sa na a mota na ji daɗi yanzu kuma da ya ɗora na a keke na yi haƙuri ba zai je wai dan ya tsiya ce ya je ya rataye kansa je rubuta wasiƙa saboda damuwa da na shiga da baƙin ciki ba zan iya rayuwa ba sai je sa igiya a jikin fanka wala haka wani matashi yayi wai saboda yana son wata yarinya sai aka yi mata aure da wani kai ma ba haka je ka nemi wata ba da ya imani da kaddara wai sai ce tun da dai ita an mata aure to shi kuma zai tafi lahira ya je siyo fiya fiya ya sha ita kuma tana gidan mijinta kun ba sakarai ba ita tana gidan mijinta ku sha tare mana to to wannan hauka ne haka wani shi ma wai saboda ya gama digiri ya nemi sana'a ya nemi aiki ya jaje Abuja duk inda ake aiki ya nan daga takardarsa ya je bai samu aiki ba me ko yanzu ungosi ya kama wanki da guga ko je kama kwasa shara ko je kama wani aiki har Allah ya kama masa sai kawai ya haɗi zuciya sai je cire fanka karfan jikin fankan sai ya sa igiya a wuyansa sai ya rataye ya rubuta wasiƙa ya aje wai abin duniya ya masa zafi don haka ya tafi lahira kai lahira wa zace in ka gama a lahira kai ma akai ba yadda za mu tafi da kafan mu lahira ka tura kanka kai ka san abin da yake faruwa a can ka san me kai wuta da aljanna mutum zai tura kansa in ba kiran ka akai dole ba me zai kai ka lahira yanzu in kirki kake yi ka samu dama ka ƙara in kuskure kake ka samu dama ka istighfari amma kawai ka tafi sai an ce taho wannan ku ba yadda za ka yi an ce taho ko me kake kana karatu kana zaune kana sallah kana fasikanci kana fajirci kana daidai an ce taho shikenan ya mu ce taho ba yadda zai tunda dama zaman jira kake amma wai mutum wai ya rataye kansa wa ko ya sha wani abu ko ya je sama ya fado saboda ba imani da kaddara khairihi wa sharrihi mu muminai ba mu da matsala yawa in ka ga mutum yana jin daɗi daga Allah ne ya gode masa in jin daɗin ya ƙare aka dawo yadda ake da nan ma ɗin ne daga Allah ne sai a karɓi wancan ababin haƙuri a karɓi wancan ababin godiya al'imanu bai na shukuri wa sabari imani niskun fi sabari wa niskun fi shukuri da haka wani hannu lahu abiduna kuma yana nuna tsantsan ikhlasi da aka kaddamar da maf'ulin bihi lahu wa nahanu abiduna lahu sai aka kawo lahu din sannan abiduna mu masu bauta ne kadai ga Allah bauta kala biyu ce shekul islam ya ce akwai ibada wacce take ama akwai khassa ibada za mu bayanin wannan insha Allahu gobe ba ma sauri a yi haƙuri saboda nan gurin gurin tauhidi ne da raddi ga aƙidin yahudawa kuma aƙidin yahudawa ne su suka mamaye mu ta dama ta hagu ta gabas ta yamma ta ƙasa ta sama so dole a bi ɗe yadda Allah ta'ala ya tawarware waɗannan munanan aƙidu na Yahudu yana gina aƙida ta musulunci mu gino a kai musamman muka ɗauko ayan da Allah ya faɗa a cikin suratu Ali Imran ya ce ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahima wa ma unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'dihi afala ta'qilun kun ji ɗaya ha antum ha'ula'i hajjajtum fi ma lakum bihi ilm falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kun ji biyu ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al mushrikin kun ji uku inna awlan nas bi ibrahima awlan nas bi ibrahima lallazi nattaba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wanda suka fi cancanta a ce su ne na Ibrahim wanda suka bi shi da annabi Muhammadu da mabiyan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ne na annabi Ibrahim inna aulan nasu bi Ibrahima lallazina tabauhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu sai Allah ce wallahu waliyul muttaqin duk masu tsoron Allah Allah shine masoyin su shine majibincin su haka annabi ya ce za a haifi yaro amma iyayensa su mai da shi ba yahudi za a haifi yaro iyayensa su mai da shi ba nasare za a haifi yaro iyaye su mai da shi ba maguji to ya ake iyaye su mai da ɗa ba maguji su mai da ɗa ba yahude su mai da ɗa ba nasare in dai za mu dinga mai da ‘ya'yanmu yahudawa a halayensu mu mai da su yahudawa nasara a ɗabi'arsu mu mai da su maguzawa a mu'amalarsu wani kuma duka ukun ake mai da shi a aƙida ba yahude ne a ibada ba nasare ne a mu'amala ba maguje ne wani duka ukun iyayensa sun mai da shi ba maguje ba nasare ba yahude to mu yanzu da muke ta kuka cewa ba ma jin daɗi a ya kamata abin da muka rasa mu gina ‘ya'yanmu a kai don a samu canji canjin ba na surutu ba ne ba na zargin wani ba ne dukkanmu ne masu laifin gaba ɗaya duk wanda ka ji ya ɗora wani laifi ya zara kansa ƙarya yake akwai nasa laifin shi ma dukanmu da shugabannin da mabiyan da malaman da ‘yan kasu dukanmu mun yi laifi kuma yi laifin namu gaba ɗaya taru ya zama wannan musifar to ya za a fita a koma ga Allah abinda mu muka rasa mu gina ‘ya'yanmu ‘ya'yanmu sai su taso da halayen da ya fi namu kyau, to amma mun gurɓace muna gurɓata ‘ya'yanmu, to kaga waɗanda za su maye gurbinmu sai ma a zo ana ƙara muɗin. Kullum sai a ce wannan shugaban an gaji da shi a kawo sabo, in an kawo sabo sai a ce kash, har ma wancan shi. Kuma da gare mu ne, saboda haka wannan musifar sai mun koma ga Allah za mu samu sauƙinta, to Allah ya canza halayenmu daga munana zuwa mai kyau. Allah tsare mana imanin mu da mu ya sa mu rayu akan tauhidi da sunna akwai kuɗin da gwamnati ta ware don tallafa wa 'yan kasuwa amma akwai interest ko ya halatta musulmai su karbi su karba in kuma bai halatta ba me ya kamata al'ummar musulmi su amfana da shi daga gwamnatin gaskiya ba za mu karbi interest ba kowa yake ba da shi don daga cikin abin da muke karanta yanzu shine ba za mu bi tafarkin yahudu ba ومن الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلال لهم ومن الذين هادوا منين ان شاء الله yake cewa akaluna lisut sama'una likazib akaluna lisut ya'kuluna riba daga cikin ɗabi'a da Allah ya zargi Yahudu suna cin ruwa suna cin kuɗin ruwa kuma Allah ya saukar da aya shafi guda alqur'ani allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas abinda ya kamata a yi muna da yan majalisa kuma su suka farin jaye me yasa wani ba zai tashi ya kawo motion ba cewa duk kudin da za a ba yan arewa gwamnati ta cire ruwa a ciki in dai da gaske ake ana so a taimake mu domin wannan ruwan mu ya saba qur'ani ne kai tsaye in gwamnatin tarayya tana so ta ba musulmi ɗan arewa kuɗi na noma ko na kiwo ko na bashin gida ko na mota ta cire ruwa a bashi iya kuɗin ya dawo da su ko a sai masa gidan a siyar masa a ɗora riba ba kuɗin za a bashi ba ga gida na siyarwa miliyan biyar biyar zuwa shekara goma goma mai so ya siya sai mu siya mu dinga biyan kuɗin kaɗan kaɗan kaga nan ba kuɗi aka bamu ba gidaje aka siyan mana sai mu biya miliyan biyar biyar mu mallaki gidajenmu haka nan in abin nan ne in kayan noma muke so a ba mu kayan noman a ɗora mana riba a kai mu dinga biya amma ba za a ɗauki kuɗi tsabar tsagwaransa a bamu a ce mu ɗora wani abu a kai ba wannan shine ruwan da Allah ya tsine wa mai ci da mai karɓa da sakataren ma da yake rubutawa mu ko ba za mu zo don neman abin duniya mu rasa lahira ba duk kuɗin da ka tara da ka mutu ya gama yawo kabari za a saka kuma Allah ya tambaye ka ya na haramta abu kai ko ba dolan da sai mun ci ruwa ba mu da bukatar sa wani kamfani da shugaban kasa ya taba zuwa ya bude a Kano na dan kasuwa ne a wajen jawabin dan kasuwan yake cewa yana godewa Allah tun da ya kafa kamfanin nan har ya kai ya burin kasa har ya zama shine mafi girman kamfanin da yake tace man gyada a Afirka bai taba karɓar ruwan banki ba har ya kai wannan matsayin babu ruwa ko sisin kwabo a cikin arzikinsa yace yana godewa Allah da wannan an yi ta kwadaitar da shi banki kaza zo ce za su bashi kuɗi jan ya ƙara bunƙasa abin yace ku banni in tafi a hankali ba na sauri idan na karɓi ruwa kafin na biya na mutu fa ku banni in tafi a hankali yana tafiya a hankali yana gina abinsa ya samu kuɗin sai siyo iya gyaɗar da yake bukata iya kaza ɗin da yake bukata ya ƙi karɓar kuɗin ruwa har Allah ya kai shi kaɗan kaɗan ya tashi har ya je lokacin da yanzu in ka gan shi da banki ajiya ya kai amma ba kuɗinsu ya karɓa ba to irin wannan haka ya kamata 'yan majalisanmu na dattijai da na jahohi a waɗanda suke na majalisar wakilai su kai motion a je a tattauna cewa mu 'yan arewa muna da addini addinin nan musulunci ya hana kuɗin ruwa saboda haka muna so gwamnati yadda ta yadda ta yi mana bankin musulunci to muna so duk mu'amalar da za ta yi da musulmi ɗan arewa ko ɗan kudu ko ɗan ina in dai musulmi ne to a bashi bashi babu ruwa wannan ruwan a cire shi ya zama shi ne subsidy ɗin da gwamnati ta sa masa a cikin bashi ko a cire ruwan shikenan kalas amma ba za mu karɓi kuɗi da ruwa ba na yi ɓari kimanin sati biyu har na fara azumi sai na ga wani ya yanko min ya yanko min to yaya azumi na kuma wani irin jini ne to a kin yi bari kimanin sati biyu kin ga bayan an yi bari jini zai ta tahowa har sai wannan barin ya gama zubewa gaba daya wani zai zube a rana ɗaya wani a sati ɗaya wani a sati biyu wani sati uku ya dangana wani ma sai ta ji an mata wankin ciki da suke cewa gabaki ɗaya abin da ya ragowa ɗin a wanko shi gaba ɗaya fito to shine zaki samu sauki amma ba a yi miki wannan ba to zai dinga fita kaɗan kaɗan wani sai ɗauki lokaci mai tsoma bai gama ɗigewa ba kin ga asibiti zaki je domin neman bayani rashin lafiya yana hana ni yin azumi tsawon shekaru uku sai zan fara sai rashin lafiya ya dawo gafata malam ya zanyi ai Allah ya faɗa alqur'ani faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Allah ya san da marasa lafiya a cikin musulmi don haka da ya wajabta azumi sai ya ce wanda ba shi da lafiya ko yana halin tafiya to wannan Allah ya ce in ya sha azumi sai ya rama yadda za ku gane rahmar musulunci malamai suka ce mutum goma sha biyu ne Allah ya musu sauki akwai mata guda hudu mai ciki mai shayarwa mai jinin haiza mai jinin nifasi waccan ta farko ta sha azumi ne saboda kar ta sha wahala dan cikin ta sha wahala ciki din nan wannan ta sha azumi ne saboda tana shayar da yaro kar ta dau azumi ya zama ta kasa samun nonon da za ta ba danta saboda ta yi awa goma sha uku sha hudu bata ci abinci ba za ta wahala ko dan zai wahala wannan ta sha azumi ne saboda jinin al'ada yana zuba ana azumi wannan ta sha azumi ne saboda jinin haihuwa yana zuba tana azumi to waɗannan duk aka yi musu sauki su sauke azumi waɗancan biyun su rama ko su ciyar waɗannan kuma su rama bayan ramadan ɗin ya wuce kaji hudu sana ka lura da mahaukaci da yaro kaji da biyar shida yaro ba azumi babu alƙalami a kansa sai dai ya na koyo haka mahaukaci ba hankali kuma dama sharaɗin shari'a ta hau kanka shine at-takalif wa me at-takalif shine al-aqlu wal bulugh al-aqlu wal bulugh ka balaga kana da hankali in kana da biyun nan to alƙalami ya hau kanka in ko kana da ɗaya ko baka da biyun gaba ɗaya to babu alƙalami a kanka wanda yake yaro babu alƙalami a kansa wanda yake mahaukaci babu alƙalami a kansa to in ka zama mahaukaci yaro ko babban mahaukaci to babu alƙalami a kanka dole sai an samu sharaɗi biyu kafin a fara rubuta maka alhaki ba za a ce kayi laifi ba sai an an an an tabbata kana da hankali kana da hankali ka ƙi ka yi ka balaga ka ƙi kai to shine kai laifi annabi ya ce an ɗauki alƙalami akan mutum uku mahaukaci sai ya yi mai sai ya warke yaro sai ya balaga ko sannan mai bacci sai ya farka sannan kuma aka yi la'akari da cewa akwai wanda yake da ciwon yunwa da ciwon ishirwa wani baya daɗewa bai ci abinci ba wani ko baya daɗewa bai sha ruwa ba to waɗannan masu larurar aka ce su sha azumi in za su warke su rama in ba za su warke ba su dinga ciyarwa kaga an samu takwas sana ka ce akwai tsoho da mai farfadiya da tsoho da mai farfadiya shi wannan saboda tsufa tsoho ko tsohuwa ba zai iya azumi ba wannan yana ciwon farfadiya da ya dauka sai ya fadi ya suma waɗannan suma ka ce su aje azumi su dinga ciyarwa ka ji goma kenan na sha ɗaya da na sha biyu shine matafiyi da mara lafiya kana halin tafiya zaka iya sauke azumi in tafiyar kaga ba matsala zaka iya daukan azumi in ba matsala kuma zaka iya saukewa an baka dama amma in tafiya din akwai matsala akwai wahala a cikin tafiyar to dole ka sauke azumi dan laysa min albirri asiyahu fi safar to haka nan mara lafiya in kai azumi zaka sha wahala sai ka sauke wannan sune su goma sha biyu da aka ba su sauki kuma kina daga ciki dan haka sai ki tambaya ki ji ciwon naki mai warkewa ne in kin warke sai ki rama in ba mai warkewa bane duk sanda aka kai azumi sai ki bada abinci mudu daya ko shinkafa ko masara ko gero ko dawa irin abincin da muke ci dai musamman mai dan daraja daraja irin su shinkafa din da alkama da wake da sauransu waɗanda suke da sauƙin sarrafawa a ci ko da ba a je an yi niƙa ba in ka ba mutum shinkafa in ya ɗora ta ko da gishiri da da magi da mai sai ya ci ko da ko da yaji da da, da magi da mai sai ya ci don ya kashe yunwa gudunmawa da addu'o'i dubu hamsin zakka daga honorable shehu durbi ya ce a saka a cikin asusun marayu da honorable ala saka da alheri dubu ɗaya a sa asusun marayu watansa uku da karyewa to Allah ya baka lafiya dubu talatin a sa asusun marayu daga transmission company of Nigeria musulun umma na marayu to Allah ya saka da alheri dubu goma sha ɗaya ɗari biyar daga 'yan bayan kyamara tsakanin fila da fila nan kenan banda nan banda nan iya nan haka zuwa fila banda na bayan fila kenan oke har bakin kofa to Allah saka muku da alheri wanda ya aure a cikin ku Allah ya zauna masa da matarsa lafiya wanda ba shi da aure Allah ya bashi wanda yake ɗalibi ne Allah ya bashi ilimi wanda ya gama Allah ya bashi aiki wanda yake da gida Allah ta'ala ya samu albarka a ciki wanda ba shi da gida ba shi da fili Allah ya sa ya sai fili ya gina gida kato amma iyaku nan kawai daga fila zuwa fila wanda bai da jari yawa wanda bai da jari Allah ya bashi wanda bashi da lafiya Allah ya bashi wanda yake da lafiya Allah ya tsare masa ita wanda yake da iyaye Allah ya musu albarka a zaune su lafiya wanda ya su rasu Allah ya ji kansu ya musu rahama to sai dubu ɗari ɗaya wata baiwar Allah ta bayar ta ce a yi mata addu'a to Allah ya karɓa ɗari biyar daga wata baiwar Allah a yi mata addu'a dubu biyar daga Aminu Ahmad a sa asusun marayu Allah biya ma bukatunsa to ala Amina Ahmad an gode ɗari biyu daga Alhaji Ali ayiwa gwaggonsa addu'a to Allah ya ba ta lafiya a ɗari biyar ayiwa mahaifiyata addu'a to Allah ya ba mahaifiyarki lafiya ɗari biyar Allah ya ba ta miji na gari to Allah ya baki miji na gari ɗari biyu Allah ya bani mata ta gari to Allah ya baka mata ta gari ga mai ɗari biyar tana neman miji na gari ga mai ɗari biyu yana neman mata ta gari me ya kamata a yi kun ga ita ɗari biyar ta kawo saboda ta fi shi buƙatar ita miji na gari shi kuma yana da ɗari biyu a Allah ba shi mata ta gari to yanzu me ya kamata mu yi a nan na yawa wacce ta aiko ɗari biyar ɗin nan ta ce a mata addu'a Allah ya ba ta miji na gari da wanda ya aiko ɗari biyu ya ce a masa addu'a Allah ya ba shi mata ta gari to su zo su ga ciyaman zo su ga Dr. Muhammad Lawan in aka yi sa'a Allah ya karɓi addu'a da muka yi mata ya karɓi addu'a da muka yi masa yadda take neman ta gari muna fatan ita ma ta gari ce yadda yake neman ta gari muna fata shi ma na gari ne to kaga in ta gari ta haɗu da na gari a tayyibatu li tayyibina to magana ta ƙare sai ɗari biyar daga wata baiwa Allah a yi mata addu'a to Allah biya bukata ɗari wata baiwa Allah ta ce a yi mata addu'a dubu biyar ok ok uh, dubu hudu ko Allah ya biya min bukatuna to Allah ya biya ma bukatunka dubu ɗaya ba ni da lafiya a yi min addu'a to Allah ya biya bukata akwai ko masu ɗari ɗari da yawa masu ɗari bibi da yawa to su ma duka Allah ya karɓa akwai ƙur'anai ɗaiɗaiɗaiɗai wasu kuma bibi biyu da kuma zani masu ɗaiɗaiɗaiɗai da suka kawo da masu kawo zani biyu duk bukatunsu addu'a to Allah biya wa kowa bukatarsa ta alheri katon din taliya ta kawo ta ce a mata addu'a to Allah ya karba Allah kuma ya biya bukata dubu biyu da katon din indomi ita ma ta ce a mata addu'a to Allah ya karba ɗari biyar wata baiwa Allah ta ce a mata addu'a to Allah ya karɓa a ɗari uku daga alhaji suleiman sale mai mai karafuna to Allah ya saka alhaji suleiman eh, sale mai karafuna dubu sha biyu daga suleiman mai keke na- nafif har sha biyu ok to dubu ɗaya da ɗari biyu wannan ai wannan ba ƙaramin jarumta ba ina jin balas ɗinsa ne fa na ranar ko suna samun fiye da haka to ai dai ya kyauta Allah saka mata da alheri Allah ya sa in naka ne keken Allah ya ƙara maka su zama biyu ko uku ko duk ko bai kushi in ba naka bane Allah ya mallaka ma naka ka ci gaba da neman halal dubu ɗaya da ɗari takwas daga Zakariya dukansu uku daga Nijar to Allah ya saka da alheri akwai wasu mutanen Nijar da suka aiko da kuɗi na Nijar aka fassara shi ko aka canza shi zuwa wannan kuɗin a muna muku addu'a in suna ganin mu ta Sunna TV ko ta Africa TV muna muku addu'a Allah ya saka da alheri ko ta DITV ko ta farin wata da sauran gurare da suke abin nan ko NTA ko da sauransu ɗari biyu daga bawan Allah ya ce a sa asusun marayu a yi mas- a yi wa iyayensa da shi addu'a to Allah ya karɓa dubu biyu mai gidana ya buɗe min shago Allah ya buɗa min ya kare to Allah ya buɗa maka ya kare kuma Allah ya sa ku riƙe wa juna amana dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in ni da abokaina Allah ya biya mana bukatunmu to Allah ya biya muku bukatunku ga zani a bawa marayu matata ta rasu ai mata addu'a duk shekara sai ta aiko Allahu akbar duk shekara tana aikowa mamansa ce ko ma mamata ce oke mamata ta rasu ai mata addu'a duk shekara sai ta aiko to kun ga ɗa na gari babarsa duk shekara ta kan aiko turmin zani a ba marayu da ya ga ta rasu shine shi kuma ya ci gaba da wannan aikin abinda ake son ɗa na gari ya dora akan aikin kirki da iyayensa suke yi to Allah ya ji kanta kai kuma Allah saka ma da alheri na ladan biyayya Allah kuma ya kai mata ladan dubu ɗaya a yi wa yaron yaron addu'a Allah ya bashi lafiya to Allah ya bashi lafiya yadi goma guda biyu a bawa marayu Allah ya biya mun bukatunmu ɗari biyar Allah ya biya mun bukatuna dubu ɗaya Allah ya yi min ciwon kafa Allah ya yi ma ɗari biyar Allah ya yi min damuwa na Allah ya yi ma akwai masu ɗari ɗari ɗari ɗari biyu biyu da dama Allah ya biya musu bukatunsu da masu addu'o'i da bukatu na alheri ga baki ɗaya muna roƙon Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi ya kuma shiga lamarin mu baki ɗaya to kamar da muka saba wa'azuzzukan da ake yi na cikin gari na yamma a muna da wa'azi guda biyu gobe kenan da jibi za a yi wa'azi a garin fantami kofar hakimin fantami ko ba gari ba ne ba hakimi ba ne ba hakimin anguwa to to za a yi a anguwar fantami za a yi wa'azi a gobe alhamis da yamma karfe hudu yadda muka saba sai kuma jibi juma'a za a je kagarawal na ne kagarawal din nan ita ma anguwa ce ko to za a je insha Allah wannan shi ne cikon wa'azuzzuka guda shi da kenan da aka yi a unguwanni ina jin an yi hudu ko an je garuruwa hudu an je unguwanni hudu takwas kenan yanzu kuma gobe da jibi za a yi waɗannan Allah ya ba mu ikon zuwa Allah kuma ya sa ya zama mana alheri baki daya اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بإبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الحمل والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ- ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والجنى وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين